لأرض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون نعم تجبا
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ahsantu to yan uwa ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata kafin mu fassara ga matashiyar da malaye mana a baya inda yace walamma zakara ibadatal asnami bishirki wato yayin da Allah madaukaki ya ambaci bautar gumaka ta hanyar yin shirka da Allah يمكن أن يظن عباد الملائكة والصالحين أنهم غير المشركين تايو إن أنت بوتر قماكا شركاني wani sai ya tsammani cewa to in an bautata wa mala'ika ko mutum nagari wannan ba shirka ba ne li'annahum ya da'una asfiya Allah domin masu kiran wani Allah suna kiran wasu zaɓaɓɓu ne na Allah liyashfa'u lahum inda Allah wajen su cece su a wajen Allah ko ‘yan ɗariƙa cewa suke waliyansu za su cece su gobe kiyama alhali ba zai yiwu ba ceto ga baki ɗaya walillahi shafa'atu jami'a ko ƙullillahi shafa'atu jami'a duk ceto na Allah ne da ka ka nemi Allah ya cece ka Allah ka cece mu shi ma wanda za ka makale mardinsu so yake ta kansa ranar alkiyama nafsi nafsi ne faƙala ta'ala sai allah maɗaukaki ya ce wa yau ma ya shuruhun jami'a allah ya ce wa annabi ka ambata wa al'umarka wannan labari ranar da zai allah zai tayar da mabiya da waɗanda suke wa biyayya baki ɗinsu ai al-mushirki na abadatal asnam mushirkai da ke bautan gumaka Allah zai tayar da su da gumakansu wa abadata salihina wal mala'ika da wayanda suka bautata wa mutanen kirki yanzu a Najeriya mafi yawa daga cikin ainihin yan uwa fulani suna zuwa kabarin shehu a Sokoto ko sunansa wai hubbare in mace ne ta je sau bakwai a wannan addinin nasu wai daidai yake da aikin hajji daya da ka yi ta ta zama hajjaju hajjaju za ka ga ɗaura waɗan wani abu take tana tinkaho wai ta je sankwata sauwakon kin je arewa kaga dai shehu mutumin kirki ne ya yi kira abotata wa Allah akan da'awarsa in ku duba littafinsa ihya'u sunna wa ikmadul bid'a ihya'u sunnati cewa ya arayar da sunna wa ikmadul bid'a yace bid'a a kashe ta kaga ba imu cewa kai izalatul bid'a ko wa iqamati sunna to mu yanzu bid'ar ma bata gushe ba ya sunna za ta tsayu wani ya ce wai shi alin suna ne amma yana zuwa ko'ina ya yi sallah in ana sallar gawa mushiriki zai ja sai je kwaram ya fada an narkar da mutane su ba izalar ba su ba gargajiya ba addini biyu suke gauraya Allah ka shirya da a cikin addini ba wasa ba a ganin girman wani a bar abin da Allah da manzansa suka faɗa da da masu bautan mutane na gari da masu bautan wato gumaka duk Allah zai tayar da su da abin da suka bautata wa din kaga yanzu masu zuwa sokoto wani in yaje ce shehu ayya shanunmu ya kare to ba shi kenan ba shirka ta tabbata Allah ta shirya da mu abinda ake roƙon Allah ya tsaya akan Allah shehu ba zai iya baka komi ba shi ma ta kansa yake yi to shine Allah madaukaki yace Allah zai tayar da su baki daya thumma yaqulu lil malaikati sai Allah ya ce wa mala'ikunsa a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun wa'yannan ku suke bautatawa akwai masu bautatawa mala'iku suka ce mala'ikun nan wai ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne har Allah ya tambaya ce a shahidu halkahu sun halarci lokacin da Allah ya halice su ne har suka ga cewa su mala'ikun mata ne yana daga cikin ƙa'ida na mala'ika sai ka yi imani cewa su ba maza ba ne ma ba mata ba to wasu suka ce mala'ikun ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne bayan Allah ya ce ƙulhu wallahu ahad Allahu samad lam yalidi wa lam yulad ko? ɗan faira ma ya faɗa haka ya ce shehu mai aifa ba aihuwarsa ƙarya ne ko? shi ne lam yalid wa lam yulad shehu bai aifa ba aihuwarsa kuma an san uwar shehun ba to yanzu irin wannan yan jebun addinan wai su ne ake so a lallaba a rufa su limamansu in za su yi ta dungurensu gaje ku dungura tare don ba zan ce sallah ba a dungure ne ta haka Allah jikan wani malami na izala na dauri malam hudu ce kaji zariya yace duk wanda bai da tauhidi ba in baka tsayar da la ilaha illallah ba ko kayi sallah a banza kai yace sallar da kai ka fadi ka tashi aikin haji ba yace yawo kasar waje zakka yace kai hidima sai ka tsayar da Allah guda ɗaya kafin wayannan su tabbata yanzu kun ga dai anan an jero mana masu botan wani Allah ba Allah ba daga cikinsu aka kasa su kashi biyu akwai masu botar gumaka wasu ma 'yan bori ne wasu bokaye ne wasu 'yan tsibbu ne wasu kuma sai suka riƙi mutanen kirki suke bautata musu wasu suka ɗauki wasu mutane suka ce waliyai ne suke bautansu duk za mu je a ciki duk wanda bai kare irin wannan ibadar ba to kada ya ce bautar Allah yake shi ne Allah ya ce za mu ce wa mala'iku a ha'ula'i kanu iyakun ya abuduna? a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun yanzu waɗannan ku suke bautatawa bi taƙiƙil hamzatani wa ibdalil ula biliya wa iskaɗiya Allah zai tambaye su wa'annan ku suke bautata ko mala'ikuna qalu sai mala'iku su ce subhanaka kaji sun san Allah sarki ya tabbata gare ka tanzihan laka anish shariki sarki ya tabbata gare ka ga barin abokin tarayya ba a yi wa Allah shirka anta waliyuna in zaka bi waliyi to ka bi Allah Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الدابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا حول ولا قوة إلا Allah shi ne waliyin muminai masu imani, Allah ka zama waliyin. Abin da Allah yake yi yana fitar da waliyansa ko waɗanda suka yadda shi ne waliyinsu. ya fidda su daga diffai duhun kafirci duhun bid'a duhun saban Allah ilan nuri ya dawo da su haske guda ɗaya na imani kaga akasin wa'ancan wanda duk ya riki wani wali ba Allah ba kai ɗaya Allah ya ce kafiri ne kai kuma ka ce a je a yi sallah da shi sai ce wallazi na kafaru wa'anda suka kafirta auliya'uhum dagutu kaga auliya'u waliyansu sune dagutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna fidda su daga hasken imani suna mai da su dubbai na kafirci da bid'anci da sabon ubangiji haka kaga anan sai Allah madaukaki ya nuna mana cewa mala'iku sun ce anta waliyuna min dunihim kai ne waliyinmu ko ma bayan su ay la muwalata bainana wa bainahum min jihatina babu ainihin walittaka tsakaninmu da su mu ba mu yarda da ba cewa akwai walittaka tsakaninmu da su ba a'a kai ne walinmu bal kanu ya abuduna aljinna kaga malaiku su suka ta aljanu suke bautawa su ne shaydanu ay yudiunahum fi ibadatihim iyana akwai masu da'a ga shaydanu shaydanin su ce su bautatawa malaiku ke ce aljandin suke bautatawa mu mun san kai tsarki ya tabbata gare ka mu ba abun bauta ba ne aktsaruhum bihim mu'minuna mafiya yawansu sun yi imani ne da shaidanu ai musaddiquna fi ma yaquluna lahum suna gaskata su cikin abin da suke gaya musu alama zahara lana bisa abin da ya bayyana mana li'anna al'amila galiban domin yawanci mai yin aiki ya stamilu jawarihahu yana aiwatar da gabansa ne ta ba'an lil'imani kalbihi don ya bi abin da zuciyarsa ta yi imani da shi ƙala ta'ala sai Allah ce falyau la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a Allah ce to fa a yau sashinku ba zai samawa ko ba zai mallaka wa sashi wani amfani na ceto ba ai ba'dul ma'budina li ba'dil abidin duk wanda aka bautatawa ba Allah ba to ba zai iya sama wa wanda ya bautata mar ceto ba wala darra ko bai da ikon cutar da shi ta hanyar yi masa azaba wa naqulu lil ladina zalamu Allah ya ce za mu ga waɗanda suke zalunci kafaru min kulli ummatin wayanda suka kafirta daga cikin kowace al'umma zuku azaban narin lati kuntum biha tukadzibun ku dandana azabar wuta wacce da ita ne kuka karyata yau ta tabbata akan ku za ku dandane ta Allah ya tsare amin Allah ce wai za tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu ay alkutubul munazzalatu lahum littattafan da aka saukar musu in an karanta musu na wannan al'umar in an karanta musu alkur'ani bayyinatin kasa alkur'ani a fili yake warewake yanzu aka gaya mana allahu waliyun lazina amon aka ce mana wallazina kafaru auliya uhumun dagutu kaga an baza abu a faifayi ko wabihatun bilisani anbiya'ihim a fili aka yi musu karatun akan harcen annabawansu qalu ma hadha illa rajulun sai ce wannan fa ba komi ba ne wani mutum ne yuridu an ya sudda kum amma kana ya abu du'a ba uku haka ake gaya wa annabi to ya kai don kayi wa'azi ka ce dole sai an bi kai ɗin ma Allah ne ya daka bi ko ba ka da wata hikima da wayo da kai suka juyar da wani sai ya bi Allah ai annabi ya gwada akan baffan sabu ɗalibin ko ya ce ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan wahida uhajju bika biha inda Allah da Allah bai yi ba zai ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yace ya annabi na ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba ba Allah yake shiryar da wanda ya so daka shi Abu Dalibin din yana kan gabar mutuwa da ya dubi annabi yana son annabi amma son na al'ada ne sai ce ya Muhammadu sbir saufa amutu ala millatil ashiyakh yace muhammadu kai hakuri ni zan mutu akan addini da aƙida ta tsofin gargajiya kuma haka ya mutu kaga dai ba wanda yawa annabi hidima irinsa kenan inda shi annabi ya fi so ya shirya amma Allah bai kaddara shi zai shirya ba to ya kai kuma mai wa'azi ka ce sai mutanen gari duk sun yarda da kai zai yiwu to ka faɗi gaskiya kawai ka huta in an ƙi ka ma an ƙi ka da dalili mai san Allah zai so ka jiya muka karanta aya wayanda suka yi imani suke aiki nagari Allah ai imanin su da aikin su nagari ya ishe su ba wanda ya sai far musu da wani farmaki ya nasara a kansu don haka kun ga in an karanta musu ayoyin nan bayyananu akan harcen annabawansu sai ce wannan mutum ne kawai da yake nufi ya kange ku ga barin abin da iyayenku suke bautatawa min almala'ikati wa ghairihim kaman masu bautan mala'iku da waninsu wa qalu ma hadha illa ifkun muftara su ce ma wannan littafin da Allah ya aiko annabawa da shi ba komai bane kire ne ƙarya ce da aka kirkira alallah aka ce daga Allah ne wa qala allazina kafaru lil haqqi wa'anda suka kafirce wa gaskiya a nan alhaku shi ne alkur'ani min hadihil umma wa'anda suka kafirce wa alkur'ani a wannan al'umma ta ba'an li'umamin salifa sun bi al'ummatan da suka gabata idil kufuru sawa bai na afkarihim domin kafirci ya yi daidai a tsakanin tunaninsu sai suke cewa lamma ja'ahum in haza illa sihirun mubin suka ce wannan littafin ba komi ba sihiri ne bayyananne bayyinu qala Allah ta'ala sai Allah ce wa ma atainahum wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير نعم الله مدوكي يتي وما آتيناهم min kutubin yadrusuna ay almukaththibina lilqur'ani wa'anda suke karanta alqur'anin nan bamu ba su wani littafi ba ko wasu littattafai yadrusunaha wanda suke darasin sa manan darasi wato sissukawa ka karanta alqur'ani ba karatun gardi ba a'a ka karanta da tajwidi ka san nahawun ciki da sarfu da balaga ka gane hukunci ka kuma yi aiki da shi wannan shi ne darasi Allah ce wa ma'atai na min kutubin ya darusuna ba mu ba su wani littattafa ba wa'anda suke darasinsu ƙabla alkur'ani gabanin alkur'ani wa ma'arsal na ilaihim ƙabla kamin nazir Allah ce gabanin annabi Muhammadu bai aiko musu wani mai wa'azi ko mai gargadi ba famin aina kazzabuka to ina suka samu dama ko dalilin karyata ka falasihul hukumu illa idza stunida likitabin samawi wato hukunci baya inganta sai an danganta shi ga littafi da aka saukar daga sama aw rasulun min Allah ta'ala hukunci baya inganta sai an danganta shi daga a ce annabi ya ce kaga dole kowa ya haƙura Allah ya ce sai ka ɗauke mazhabarka ka ɗauke ra'ayinka ka ɗauke malaminka tunda an ce Allah ya ce annabi ya ce kuma ya rage to wa idza lam yujad wahidun minhuma in ba samu ɗaya ba daga qala Allah ko qala rasulullah fa huwa hukmun sadara an hawa hukunci ne da ya gangaro daga son zuciya hukunci na son zuciya ku a wajen shari'ar musulunci wa huwa baɗilon batacce ne kuma ɓarna ne wa kazzaban lazina min ƙablihin ko?
wa kazzaban lazina min ƙablihin wa ma balagu mi'ashara ma atainahum fakazzabu rusuli فكيف كان نكير الله مدوكake yace wa kadzaba alladhina min qablihim wa'anda suka wuce gabanin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ma sun karyata manzannin su amma wa ma balagu qaumuka mi ishara ma atainahu mutananka ya Muhammadu basu kai ɗaya bisa dubu ba na dukiya da arziki da tsawon rai na al'ummar da suka gabace ai ushuru wa qalal mawardi imamu mawardi yace dubi lamba ta dai unzur li babu fi ulumil kitab a littafin da aka ciro wannan maganar mawardi al-mi'sharu huna huwa al-ushur al-ashir manan ushur al-ashir ashir shine ka raba abu guda goma kashi ɗari ka ɗauki ɗaya ɗayan kuma ka raba shi goma wal ashir huwa ushurul ushri ashir da aka ce mi'ishar shine ushiri na al'ashir fa yakunu juz'an min alfin kwaya ɗaya daga dubu to wannan al'umma tamu abinda Allah ya bata na dukiya da abinda Allah ya bata na 'ya'ya da abinda Allah ya bata na tsawon rai mutum ya yi shekara dubu shi daya al'ummar baya akwai to mu ba mu kai haka ba mu girbinmu annabi ya ce shekara 60 ko 70 kuma in ka lura duk haka ake mutuwa duk wanda ya wuce ko ya wuce ma baya nan 60 ba tumbin nan naka ziyarar daga in ka kai 60 ka je 70 sai ka fara mantuwa sai a ce mutum yana fitsari a wandansa in ba karatun ƙur'ani ka riƙa ba sai ka rude in abcd ka sha da yawa shi kenan sai ka lalata akan samu wasu su haye amma kaɗan ne washadu la yuqasu alaihi abinda ya zama kaɗan ba a kiyasi a kansa annabi ya ce 60 ko 70 girbin al'ummarsa in ka wuce sai ka ga mutum a ce karka ci kaza karka sha kaza ba za ka iya kaza ba ga mata kana son su ba yadda za ka yi da su ga abinci ba za ka iya ci ba to mai rayuwar ta daɗa kuma sannan kafi kwaɗayi kafi kuma tsoron mutuwa don ba ka da gaskiya Allah ka shirya da haka sai mawardi a nan ya nuna mana ma'ana ɗaya bisa dubu na al'ummatan baya mu ba mu kai ba wa huwa al'azhar la'an al-murada bihi al-mubalagatu fi taqlid mi'shar abinda ake nufi da shi mubalaga ne ta wajen nuna karancin abu ay laysa li ha'ula'i kuffaru ushur al-ushri ma atayna kuffara qablahum min husn al-quwwa wannan kafiran yanzu Allah bai ba su ainihin kyakkyawan ƙarfi ba kamar ɗaya bisa dubun abin da ya baiwa na baya wa ɗulil umri da kuma tsawon rayuwa wa kafratul mali da yawan dukiya dubi lamba ta biyu qala allah ta'ala allah madaukake yace alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni yalla basu gani bane allah yace da yawa muka halakar gabaninka karni da yawa in aka ce karni al'umma guda makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su zama daram a ban ƙasa irin na jin daɗi da ainihin ƙasaita irin wanda ba mu ba ku ba wa arsalna samaa alaihim midrara Allah ya ce muka saki sama ta sau musu ruwa dan in ba a ruwa za a mutu ruwa shine ainihin sababin rayuwa awalam yara alladhina kafaru أن السماوات والأرض كانت كانتا رتقا ففتقناهما سيتي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Allah ya ce ta dalilin ruwa ne duk wani abu mai rai yake zama mai rai shi yasa da Allah ya tashi sai teku a duniya ruwan teku ya fi ƙasa ya ninka ta sau uku inda a ce Allah bai yi ruwa ba talaka zai sha ruwa ballantana a afirka a afirka ma a ce a najeriya in wani tuka-tuka ya zauna sai ya ajiye kati in baka ba shi kudi ba ka ishirwa ta karka to allah ya san dan adam yana da bukatar ruwa sai ya sake shi da dan adam ya fi bukatar iska sai ya sau iskar sai dai ka ji kawai kashe ka ai ruwa sai ka je nema to iska ta fi amfani ita sai aka bar ma ita eh da haka kaga Allah shi baya rowa sakin komai yake halittarsa ta amfana amma kai kace ba subsidy kuma wai shugabanci kake za ka ci duka gobe da haka kunga fama balagu mai ishara ma'ace na da haka a nan aya sai ta nuna mana bayan ya sau ruwa ta dalilin ruwa aka samu wato rayuwa waje alnal an hara ta jarimin tatihim allah ce sai muka yi koramu koguna suna tafiya da gulbi fa ahlaknahum bi dhunubihim amma da suka yi zunubi sai Allah ya halaka su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan su sai muka tayar da wasu karni daban ka duba suratul an'am aya ta 6 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace ba amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq amma adawa sun yi girman kai a ban ƙasa ba tare da haƙƙi ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wai waye ne yafi mu karfi in ji adawa Allah ce awalam yarau yalla ba su gani bane anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ubangijin da ya halicci adawa ai yafi adawan karfi ko ba haka ba wa kanu bi ayatina yajhadun sun zan suna jayayya da ayoyin mu ji Allah fa'arsalna alaihim rihan sarsara da suka ga su masu ƙarfi ne Allah kawai sai ya aiko musu wata iska mai ƙarfi ta fi irin iskar da turawa ke baiwa suna a ce taifun katrina ta yanzu ko? hurricane wannan tafi wannan amma su da yake ƙarfafa ne zai suka kama hannu wai za su tare ta wasu suka ce a haza aridun mumdiruna wai gajimare ne zai mana ruwa za mu sha ruwan sama ashi ruwan sama Allah ce bal huwa masta'ajaltum bi rihun fiha azabun alim yace a a wannan ba ruwan sama bane abinda kuke gaggawan a kawo muku ne na azaba rihun kaga akwai bambanci tsakanin arrihu da riyahu kullun kaji rihu to iska ne da ta ɗauko zafi da ta'adi Allah ka raba mu da ita shi yasa annabi idan ya ga iska ta taso sai ya sa gwiwarsa a ƙasa sai ce Allahumma ja'al hariha wa la taj'al hariha kaga ne sai ce ruhun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhu duk da karfin su da ka rihu tana ɗauko azaba ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi yakin ahzab aka yi ganganko da mushirikai da yahudawa da nasara da kafirai suka yi taro za su murkushe annabi da sabansa sai Allah ya turo iska kuma mai sanyi ta halaka su annabi ya ce nusurtu bis saba wa uhlikat adun bid dabbo nusirtu bisaba Allah ya taimaka mun da wata iska mai fitowa ta gabas mai sanyi amma adawa an halaka su bi dabbur dabbur iska da take zuwa ta yamma ta fi ɗimi da turiri da ita haka halaka su to shi yasa anan Allah maɗaukaki ya nuna mana cewa Allahn da yi su ya fi su ƙarfi fa arsalna alaihim rihan sarsara sai muka aiko musu da wata iska mai tsananin ƙarfi fi ayyami na hisatin fi ayyamin na hisatin cikin kwanaki waɗanda suke na hisai shi'umin kwanakai ke shi yasa bahaushe ya yarda cewa na hisi algafar jamala in abu ya yi tata dole ce ai na hisi ne wai wannan ayar ne na hisatin jam'u na hisi Allah ya ce ya aiko wannan azaba liyudhiqahum azabal khizi fil hayati dunya don ya dandana musu azabar walakanci a rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza wa ma wa hum la yunsarun azabul lahira kuma tafi walakantar da su kuma babu mai taimakon su Allah ka kare amin zaka sai ce fakazzabu rusuli suka kareta manzanninmu wanda muka aika ilaihim zuwa gare su daga an karyata annabi kuwa fa ahlaknahum sai muka halakar da su walam tanfa'uhum quwwatuhum karfin su bai amfanar da su ba wa dulu a'marihim tsawaran su bai yi amfani ba wa kathratu amwalihim shay'a yawan dukiya bai musu amfanin komai ba dukiyar ta lalace fi daf'il ihlaki anhum duk wannan bai tunkuɗe musu halakar ba hina kadzabu rusulahum yayin da suka karyata manzanninsu fa haula'i aula kenan wayannan su suka fi dacewa da halaka bi an yahilla alaihim azabu wato sun fi dacewa azaba ta sauka akan su li takdhibihim rasulahu saboda sun karyata manzansu fa kaifa kana nakir Allah ce ya kaga inkari na inkari alaihim al'uqubata wal ihlak inkarin da Allah ya musu shine ya halaka su ya dora musu hukuma ai wa huwa waqi'un mawqi'ahu abun ya fada gun da ya kamata ya fada na'am kul siru ko
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل كما قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وتقل إن قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ka san ƙura'ani ya kai sai ta jajjera abu iri ɗaya saboda a nuna ma maganar ta mahalicci ne ba ta abin halitta ba kalli yadda Allah ya ce wa shamsu sai ce mi wal kamari idami wal nahari wal laili to kuma kun banda ƙura'ani na za to kun ga anan sai ya kawo kula-kulai da yawa na farko ya ce kul usulubi ne na talƙini Allah yana koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana lakanta masa yadda zai gane abu kuma ya ganar da al'umma ta sa kul inna ma a'idukum bi wahida yace ka faɗa musu ya Muhammadu inna ma a'idukum bi wahidati ina muku wa'azi ne da abu guda ɗaya wa hiya an taqumu lillahi ai li'ajali ku tashi saboda Allah mafna ai itnatai itnaini itnain wa furada wahidan wahidan wai za ku tashi ranar alkiyama mutum ɗaya ko biyu la aksara banda fiye da haka la'anna kathratan nasi tabalbalur ra'ayi domin idan mutane suka yi yawa to ra'ayi kuma sai yayi yawa a kasa bin kwarai shi yasa turawa da suke so su rikita duniya sai suka kawo demokaradiyya ita demokaradiyya da malami da mai hankali da mahaukaci da tamata da wani iri duk kowa ƙuri'arsa ɗaya kuma ita ce ainihin abin da zai kare ya ba da ainihin ra'ayinsa a mulki shi ko musulunci ba haka bane shura ya yi musulunci sai zaɓu masu hankali a ƙasa ko a jiha ko a ƙaramar hukuma sai su zartar da hukunci shi kenan ko naɗa shugaba ne wannan shuran ita za ta yi idan ta yi ya zauna amma da kuma demokaradiyya ba kowa wai sai ya kada ƙuri'a yasa za ka ga a yi ta rigima allah ka sauƙaƙi da ka kaga anan sai ce yana wa'azi ne ga mutane ga abu wanda yake guda ɗaya ko guda biyu li'anna inam haka ne wala ta'ti bi natijatin idan taro yayi yawa ba zai zo da fa'ida mai kyau ba mithlu ma ya'ti biha wahidun wa thnatani kamar yadda mutum ɗaya ko biyu za su zo da wannan fa'ida ne sun mata tafakkaru sannan sai ku zauna ku yi tintintini ku yi tunani fatalamu ma bi sahibikum min jinna kun ga annabi ya yi wazi amma sai aka ce yana da taɓin kai suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mahaukaci ne to allah sai ya kare shi ku zauna ku yi tunani ma bi sahibikun muhammadin min jinna ma'abucinku annabi muhammad da allah ya turo muku ba shi da taɓin kai ai jununun shi ne hauka kama ƙalu zalika fi mawazi a kathiratin min alƙur'anil karim kamar yadda mushirkan larabawa sun faɗa wa annabi mahaukaci gurare da yawa ƙur'ani ya bayyana mana kama fi ƙaulihi ta'ala tamfar yadda ya zo a faɗin Allah madaukaki da ya ce sun matawallau an huwa ƙalu mu'allamun majinun bayan annabi ya yi wa'azi sai suka juya suka bar shi suka ce wannan malamin yana da taɓin kai kansa ne ya moro mu'allamun majinun a suratul dukhani aya ta goma sha hudu wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah madaukaki da ya ce ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بسورة الصافات آية 36 suka ce a'inna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar allolinmu ababen bautanmu li sha'irin dan wani mawaki wai annabi ne waka yake wai qur'ani da maganganun da annabi yake waka ne majnun kuma mai tabin kai kaga an gaya wa annabi yana da taɓin kai saboda me saboda fa ya ce a bar gargajiya ne a koma a bi Allah a bi saƙon da Allah ya aiko shi da shi akan wannan aka jefe shi da wannan kalma akwai wani mai kirki irin annabi akwai mai hankali irinsa akwai mai tausayin al'umma irinsa to an gaya masa wannan saboda la ilaha illallah muhammadun rasulullah waƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fa zakir fa ma an tabi ni'imati rabbika bi kahinin wala majnun Allah ce ka yi wa'azi fa ma an tabi ni'imati rabbika bi kahinin kai dangane da ni'imar da ubangijin ka yi ma kai fa ba boka ba ne sun cewa annabi boka ne wala majnun kai kuma ba taɓaɓɓe ba ne da hankalin kasarai kuma su sun sani ƙarya suke yi na'am in huwa illa nadhirun lakum shi annabi muhammadu ba komai bane mai gargadi ne a gare ku baina dai azabin shadid saboda wata azaba mai tsanani da take gaba fil akhirati alahira in asaitumuhu duk wanda yake bin sunna to in yaje lahira zai hadu da wannan azabar Allah ka raba mu da ita sai kul biyu ko ya ce kul ya muhammad lahum ya muhammadu ka gaya musu ma sa'altukum ban tambaye ku wani abu ai mallazi sa'altukum iyahu alal inzari wa tabligi min ajr ban tambaye ku ku biya ni lada ba dangane da wa'azi da nake muku da gargadin da nake muku fi mithli qawlihi a irin fadin sa da yace qul ma as'alukum alayhi min ajrin kace ni fa ban tambaye ku ku biya ni wani lada ba akan wannan wa'azi illa man sha'a an yattakiza ila rabbih sabila annabi bai ce sai an bashi kaza yayi wa'azi ba sai in wanda ya so yana so ya taimako dan ya samu lada a wajen ubangijinsa suratul furqani ko aya ta 57 wa qawluhu na'am da fadin Allah da ya ce la as'alukum alaihi ajaran illa almawaddata fil qurba wannan kuma a suratul shura aya ta 23 anan sai yace ban tambaye ku lada ba akan wannan wa'azi illa almawaddata fil qurba amma ina so dangi na na kusa ku so su kar ku ƙi su duk wanda ya ƙi sahabban manzon Allah ya saba wannan ayar ya saba wa magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa lakum wannan abu ne wanda yake a gare ku ayyar ju'u naf'uhu ilaikum amfaninsa son dangin annabi da kake yi zai dawo zuwa gare ka ne لأن اتخاذ السبيل يرجع نفعه إليكم da in ka riki hanya hanya ta gari to sakamakonta zai komo gare ka wa kazalika qurba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qurbahum dangin manzon Allah kuma ai dangin su ne to tunda bai ce a bashi lada ba wa zai biya mai wazi yace in ajariya ai ma thawabi ladana baya hannunku baya hannun kowa illa ala Allah sai a wajen Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid shi Allah mai ainihin kallon komi ne muddali'un ya'lamu sidiki yana tsinkayar komi kuma ya san gaskiya ta haka ne ko قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب wata ɗin ke ya ce ka ce lalle ubangijina yana jefa ainihin gaskiya sai ya ture karya da wannan gaskiya ayyulkihi ila an biya'ihi sai allah ya jefa wa annabawansa gaskiya ya musu wahayi kama fi kaulihi ta'ala ko kamar yadda ya zo a faɗin allah maɗaukaki bal ya kazifu bil haƙƙi alal baɗili fa yadmaguhu fa idza huwa zahiqu ولكم الويل مما تصفون بل با haka ba yaqdhu bil haqqi ala al badili Allah yana jifa da gaskiya sai jefe ƙarya da ita fa yadmaguhu gaskiyar nan sai ta rushe wannan ƙaryar fa idza huwa zahiq sai kaga ƙarya ta tafi da yara a ƙasar nan ba ruwansu da wa'azi masallaci ba za ka ga matasa ba sai dai ka ga tsofi tukuf-tukuf amma yanzu duk masallatai da kaje yara ne matasa su cika masallaci kai ko gawa za a kai sai ka ga yara sun bi gawa da yaro yana zuwa kai ne mai farin gashi yaran da ba tsoron mutuwa suke yi amma ne yanzu ba ana ta wa'azi ana gaya musu zuwa kabari yana da fa'ida kaza da kaza da kaza da aka kunga sai Allah maɗaukaki ya bayyana mana a nan cewa fayyadu mabuhu fa'iza huwa zahikun walakumul wailu mimma tasifun kuma bane ya tabbata gare su dangane da abin da suke sifantawa su kwatanta shi da Allah Allah shi ne allamul guyobe masanin gaibu ai ma gaba an halki abin da ya faku ga halittarsa fis samawati wal ard a cikin sammai da ƙasa to Allah ya san da shi mu ko da ni da kai da su ba wanda ya san gaibu wa san gobe banda Allah wani mai waka ya ce in ko ka sani mu ganka kana fitowa ka ce ka sani ce to kai har ne saboda ai ba haushe ma da hausa ce sanin gaibu to ba shi kenan ba kul ta gabe ce kul ja al haqu ka ce gaskiya ta zo al islamu kenan shine musulunci kalli lamba ta biyu في الحديث الذي أخرجه البخاري يضو حديث دا بخاري يفتر حديث ندبو بيو دا دريه دا سبعين دا تكوز ومسلم دا ود إمام مسلم دان حجاج يفتر حديث ندبو دا دا دريبا كوي دا تمانين دا دي عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل حديث نميثو من حديث فتح مكة حرم الله حديث دا أكبو مكة wato duk garin da babu musulunci a kulle yake da kafirci idan musulunci ya shiga an yi fatahu kenan an buɗe shi to ai kowa ya san fatahu makka wa fihi a cikin wannan dogon hadisi faja'a abu sufyanu lokacin bai musulunta ba abu sufyanu sai zo yana sarauta a makka fakala ya rasulullah yace ya manzon Allah abita khadra'a quraishin ka bayyana ainihin wato abu mai daraja kala mai kyau ta ƙuraishawa ta alkhabra shine kore la ƙuraishin ba'adal yau babu ƙuraisanci bayan yau sun makala man da kala dara abi sufiyan fahuwa aminu annabi sai ya bashi amana ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyanu ya zan amintacce faƙalatil ansaru ba'aduhum li ba'adun mutanen madina sashinsu sai ce wa sashi amma rajulu fa'adarakatu ragabatun fi ƙariyatihi ya ce mutum sai zan yana kwaɗayin alƙariyarsa wa na garinsa wa ra'afatu bi ashiratihi sai dinga tausaya wa danginsa kala abu huraira imamu abu huraira ya ce wa ja alwahayu wahayi ya zo wa kana iza ja ahul wahayu la yakfa alaina abu hurara ya ce daga wahayi ya zo wa annabi ba ya ɓoye mana muna gane ba fai za ja a falaisa a hadun yarfa'u ɗarfahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hatta yan ƙadil wahayu in wahayi ya zo ba wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai da zai kalli annabi sai ya saurari wahayi ya gama sauka masa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya ma'asharal ansari ya ku mutanen ansar wato mutanen madina qalu labbaika ya rasulullah suka ce mun amsa kiranka ya manzon Allah qala qultum amma ar-rajulu fa adrakathu ragbata fi qaryati annabi ya ce wanda ya shiga gidan Abu Sufyanu ya aminta ko ai daga madina aka taho aka bude makka sai suka ga kaman wai annabi ya yi alfarma ne a abu sufiyanu shi ku annabi duk abin da kai sai ya baka hujja kuma sai ka gamsu sai dai kai ya ce ku mutan madina kun ce mutum yana riskar kwaɗayi ga ainihin garinsa kalu kana za ka ya ce suka ce lalle haka ya kasance kala kalla sai annabi ce a'a inna abdullahi wa rasulahu inni abdullahi ko wa rasuluhu a ya ce ai ni bawan Allah ne in ji annabi kuma ni manzonsa ne fa harjartu ilallahi wa ilaikum ne hijira zuwa ga Allah madina kuma ne hijira zuwa gare ku kaga shi bawan Allah manzon Allah kuma ya bar garinsu mahaifarsa yana son garin ya koma garinsu son gari ne ya kai shi inda sansa ne an sai ya zauna a makka ko sai ya faɗa musu haka ina ne wal mahya wa mahya ya mahyakum rayuwa ta rayuwarku wa mamati mamatukum wai zamansa a madina ne a nan zai rayu a nan zai mutu fa aqbalu ilayhi yabkuna sai suka juyo suna kallon annabi suna ta kuka mutanen madina wa yaquluna wallahi ma kullu alladhi qulna illa danna billahi wa bi rasulihi suka ce ai ba komai yasa muka faɗi wannan ba sai dan muna rowa muna rowa ga wani ya ɗauke mana Allah da manzansa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce inna allaha wa rasulahu yusaddiqanukum wa yu'dhiranikum yace Allah da manzansa za su gaskata ku su kuma karbi uzurinku kala fa aqbala nasu ila dari abi sufyan sai mutane suka fuskanci gidan abu sufyan wa aglaqa nasu abwabahum mutane suka rurrufe kofofinsu kala wa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hatta aqbala ila al-hijr fastaslamahu manzo Allah ya fuskanci zuwa ɗakin kaba ya zo hijir hijir ismail a jikin kaba akwai wani ɗan gini guntu iyanan wanda ba a dawa fi ta cikinsa sai manzon Allah fasta silamahu ya shafa shi da hannu sun maɗafa bilbaiti ya yi dawa fi faƙala fa'ata ala sanamin ila jan bilbaiti lokacin da annabi ya dawa fi sai ya ga wani gunki a gefen kaba kanu ya abu dunahu a jahiliya suna bautansa kala wa fi yadi rasulillahi qausun a lokacin a hannun annabi akwai baka wa huwa akhidun bi siyatil qausi ya rike wannan tsirgagiyar bakan falamma ata ala sanami ja'ala yad'anuhu fi ainihi da yazo sai ya sa wannan bakar a idan gunkin yana soka masa wa yaqulu ja'al haqu wa zahaqal batil annabi yana cewa gaskiya ta zo ƙarya ta daidaice ja'al haqu wa ma yubdilul badil wa ma yu'id gaskiya ta zo wato ƙarya ba za ta faru ba ko ba za ta sake dawowa ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude birnin makka na'am da haka sai ce wa ma yubdi'ul badil ko wa ma yu'id gaskiya ba za ta faru ba a wato ƙarya ba za ta faru ba ba za ta dawo ba ai lam yabqa lahu atharun ba za ta yi tasiri ba ai za haka shirku shirka ya daidaice lam yabqa lahu ibda'un wa i'ada ba zai ainihin faru ba ba zai kuma dawo ba irin nada qul in dalaltu yace kace in har na bata anil haqi ga barin gaskiya mithla ma tatawahhamuna bi kamar yadda kuke zata mu anni lam attabi dinakum cewa ban ba addininku ba wa dina aba'ikum da addinin iyayenku fa inna ma adillu ala nafsi na bata ne ga kaina ai ithmu dalali in wajada fardan alaiha a kaddara wai annabin ya bata to da ainihin sakamakon batan a kansa ne wa in daitu in ko han akan shiriya nake fa bima yuhi ilayya rabbi di shiryan nan dalilinta wahayi ne min alkur'ani na alkur'ani wal hikma da hukunce-hukuncen da a cikinsa innahu sami'un lalle shi ubangiji na mai ji ne liddu'a'i ga addu'a qaribun kuma Allah a kusa yake liman da'ahu ga duk wanda ya kira shi fayujibuhu sai ya amsa masa thumma katama surata bi taswiri akhir hayatil kuffar sannan sai Allah ya cika surar da suranta ƙarshen rayuwar kafirai allazi nashtagalu bil amwali wanda suka shagaltu da dukiyoyi wal auladi da yaya anil imani suka bar imani wal amali salih faqala ayar ƙarshe ne yace
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب كان نتنبياني to sai mu tsaya haka gobin Allah ya kai mu sai mu dora abun da ya ja ko
an zo da ka so kai gobe da Allah yaushe za a rika soke
na'am
wannan din ma mai ne yi mana
assalamu alaikum wa rahmatullah da farko akwai sanarwa kamar haka na'am na farko dai ana bukatar dukkan 'yan agaji da suka halarci wannan tafsir a wannan dare ko mutum yana da uniform ko kuma bai zo da uniform ba bayan an tashi a tafsir ana bukatar da ya tsaya kowane ɗan agaji na'am sannan kuma ga waɗanda Allah ya horewa akwatin talabijin shi wannan tafsir za a rika sa shi da a nta azare gidan talabijin na azare wato nta channel 6 za a rika sawa da safe karfe 8 zuwa 9 na'am wadda yake da talabijin zai iya kamo channel 6 domin kallon wato domin ya shaurara da kuma kallon wannan tafsir eh, na'am sannan ana bukata ana sanar da iyaye mata da suke zuwa da ƙananan yara waɗanda aka ba su dama su rika shiga masallaci wannan sabon masallaci na kitabu cewa su rika yin ƙoƙari suna zuwa da yaran da suke da tarbiyya saboda za ga yara ƙanana mata da maza sun su hau su sauko su hau su sauko wadda kuma bai dace ba don haka in ba su daina ba to 'yan agaji daga gobe za su daina hana su ko kuma ma su kore su ah kuka ce am ha alhaji isa to am ya ce to nta da daddare ne ashe ba da safe ba da daddare ne karfe 8 zuwa tara. in an kamo channel 6 za a gani da sauran shirye-shiryensu kuma gidan talabijin din ya dawo da ayyukansa sannan wannan kuma akwai ina jin jiya ne ko wadda ya jefar da atm card na unity bank ana bukatar wadda ya kawo cewa to ina jin mai atm din ya fito shine yake neman wadda ya tsinta cewa a kawo nan ya zo ya bayani ne ko a inda sunansa ne ai bayan wannan shine bayan wannan kuma akwai maganar marayu har wasu sun fara rubutowa yawan 'ya'yansu da shekarunsu to wani al'amari abu ne da ya kamata in kuka ji a ƙasar nan yanzu ana ta maganganu a ko'ina wajen ganin al'umma sun ba da gudunmuwarsu ga irin wannan fanni na taimakawa marayu ba kawai sai ka ce sai mai kuɗi ba kowa zai iya yi a matasa haka yanzu naga sun fara yi a wasu gurare suna haɗaka su ɗan yi gudunmawa a junansu su ce sun ɗauki nauyin marayu kaza a unguwa kaza da sauransu to yana yana da kyau sannan kuma su kwamiti da suke lura da shi harkar marayu na wannan wuri suka ce a sanar da dukkan waɗanda suke da niyya su kawo da wuri domin a yi kyakkyawan shiri ba sai an zo ana gobe sallah ko bayan kwana saura kwana biyu sallah a ce ya kamata yadda ake yi da tsari a ko'ina ko sauran kwana goma ma sallah ko sha biyar a zamana kowa kayansa ya isa gare shi domin a yi kyakkyawan shiri to wannan dai iya sanarwar kenan mai wannan tambayar yana cewa Allah shi gafarta malam ni ne na hau babur a caba to mun yi da mai a caban cewa zai kai ni ya dawo da ni gida to da muka je gida da na shiga gida kawai da na fito sai na ga shi mai a caban ya buga babur ɗinsa ya fita to ya matsayin kuɗin wannan mai a caba ya yi mi
eh du'a hada za a yi sun yi da ya dauki mai a caba wato da zai dauki mai a caban za su je su dawo da ya je zai kai shi gida ne da ya sauka a caba ya shiga gida da ya fito sai ya rasa mai a caba ya buga babur dinsa ya fita kuma bai biya shi kudinsa ba to shine ya ce ya zai yi da wannan lamari hakkin na mai a caba da ya kai shi gida sai ya neme shi in ya bayyana sai ya biya shi babbar magana to ai bai laifi ba ba shi ya taibatun da sun yi sharaɗi cewa za mu je mu dawo kuma an yi ƙa'ida in an dawo ne ake biya yawwa
to to malam ta yaya zai same shi ya tafi bai san shi ba in bai same shi ba shi kenan shi zai zo ya nemi kudinsa to mai wannan yana cewa mai wannan tana cewa Allah shi gafarta malam da Allah malam wace addu'a ake yi wa mamaci domin na ji wani wata ta ce mun wai ba karanta kulhuwar lahun nan da ake wai ba daidai ba ne
addu'an da ake wa mamaci shi ne a nema masa allah maɗaukaki ya masa gafara allahumma firli mayiti allah ka gafartawa mamaci na saboda ai dan adam in ya mutu yana da zunubi ko to yana da bukatan a nema masa gafara allah maɗaukaki ya masa gafara in an yi karatun kulhuwallahu mai karatun nasa ne ya yi tawassuli da shi sai nema masa gafara
mai yanayin yana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce malam ina da aboki kirista wadda muna zaman lafiya da shi to kuma aurensa ya zo kuma ya gayyace ni shin zan iya zuwa hidimar bikinsa
hidimar biki?
eh to kasan dai hidima ta biki tana da tsari eh kuma a coci tsarin kuma a nakan ma sai an bincike shi balle kuma wanda aka kai shi za a yi a coci ko eh abin da yasa ya rubuta tambaya yana kokonto ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hik- al-ithmu ma haka fi nafsik zinubi shine abin da yake so suwa a ranka kai ne ko kar kai abin yana da kyau ko bai da shi daga ka shiga irin wannan contemplating din to abin bai da kyau Daka bikin zaka ga abin da za a yi ya saba wa shari'ar musulunci amma babu laifi ka bashi gudunmawa babu laifi kai masa addu'a amma halattar bikin shine musulunci bai yadda ba
to wannan iya tambayoyi kenan wannan tana so cewa malam mahaifiya ta ba ta da lafiya shekara da dama tana fama da ciwon kafa shine take so a sanya ta a cikin addu'a Allah ya yi ma Allah ya yi mata wannan ma wani bawan Allah ne ya ce malam shin yana neman addu'a shi dai yana kokari wajen harkar kasuwa wajen shekara goma sha biyu sannan ba shi da gida bai yi aure ba amma abokanansa wasu sun yi aure wasu ma da 'ya'ya takwas bakwai shida da wasu biyu da sauransu sannan yana noma amma har yanzu abinsa ya aka- ya kasara ya rasa mai abubuwan sun cuɗe masa shine yake kuma yana fama da matsala ta jinnu shine yake so shi ma a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa to da ma wata da ita ma wato wani ma da ya ce yana fama da jinya shekara da dama yana so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa wannan kuma tana neman a taimaka mata ne mahaifinta mai karamin karfi ne ta daɗe da koyon ɗinki kuma ta iya sosai shekara da shekaru tana neman keken ɗinki ko da tsoho ne inda wadda yake da halin taimaka mata ta ce mahaifinta yana nan gajiyayye ne ba shi da hali yana da niyyar saya mata amma ba shi da hali bai samu ba da fatan za a taimaka Sai a mutu.
wannan kuma ita ma addu'a ce to Allah ya sa wai tana neman addu'a ne Allah ya sa mata kauna da son wani babban wani minista ne fa na minista malami tana so to Allah ya sa ta to iya tambayoyin kenan na ce minista malami an san shi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين